الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a tara ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a kalandar miladiya ta nasara kuma ashirin da hudu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka saba a ranaku irin waɗannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai matuƙar muhimmanci mai taken a duniya zillun za'il duniya inuwa ce mai gushewa mutum ya so zai iya fassarawa da cewa duniya ba komai ba ce kenan duniya yar takaitacciyar da'ira ce ko wani dan kewaye wanda da mutum ya shigo kawai zai ga kuma har ya wuce wurin wallafar daya daga cikin matasan malamai a saudiya sheikh abdulmalik ibn muhammad ibn abdulrahman al-qasim hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyu a jeren darussan littafin za mu tashi a daidai shafi na ashirin da biyu inda ya ce afi ya kawo maganar sufiyan mala ce ke cewa bismillahi rahmanir rahim afi ya kai dan uwana ya share yakun ne da wanda larabci ya amince da haka ya kai dan uwana qala sufyan bajimin malami sufyan ya ce muna da manya-manyan malamai da suke da wannan suna na sufyan mutum biyu su ne suka fi kowane fici akwai sufyan sauri akwai sufyan ibn uyayna kuma suna ɗan bambancin lokacin rasuwa ta zan wajen shekara ashirin da wani abu amma dai sun haɗa zamani mu'asiru da ne ko mu'asira ne ne shi sufiyanu sauri to shi ne ake nufi a nan to da dama wani lokaci sukan ce idan ka ga an yi magana ta zuhudu ko an yawaita magana ta zuhudu to sufiyanu sauri ne ba irin wa'ayina ba ne su dukan su fuka hawo ne su dukan su malamai ne kuma na hadisi to sai suka ce kuma kaga an yawaita magana akan masail fiqhiyya shi kuma Sufyan ne ibn Uyayna shi wanda muka ce shine anan Sufyan Tsauri ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ana da shekara 161 shi kuma Sufyan ibn Uyayna ya rasu hijira na da shekara 198 za akwai dan bambanci kaɗan haka kusan shekaru zai kai talatin ma kenan da wani abu kusan shekara talatin da bakwai tazarar da ke tsakaninsu to ma da ya ce wannan batimin malami ya ce ihzar safafallahi fi salatin ka guji fushin Allah cikin abu mana in mutum na cin ƙasa idan mutum na gangancin saba ma Allah to kar ya kuskure ya saba masa cikin abubuwa guda uku dan in Allah ya fushi a irin wannan yanayin to fushi ne wanda ba taɓa irin shi ba ihzar sakasan lahi fi salatin ka guji fushin Allah a cikin abu ihzar an takasira fi ma amarak ka yi taka tsantsan kuma ka guji gazawa cikin abin da Allah ya umarce ka Allah yana da umarni a wajen kenan waɗannan awamir ɗin ko da mutum na gigin saɓawa Allah kar yi sakaci a cikinsu. Allah ce yi ya kuma ce yi ga wani ma'abin ya ce ka yi to ka yi su zaman lafiyarka da Allah imtisalu awamiri bin umarni shi to ibnu sufyan ibnu sa'id ne sauri yake cewa lallai in har za ka saba ma Allah ka kiyaye kada ka saba mashi kada ka gaza kada ka tauye cikin abin da ya umarce ka na biyu ihzar ayyaraka wa anta la tarda bima qasama lak ka guji kada Allah ya ganka alhali kana mai kin yarda da rabon da ya baka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya haka Allah ya faɗa cikin suratul zukhruf ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون to dan wannan abu ba ma za mu ce mashi da ba dan wala kad karramna bani adam Allah ya girma dan adam yayi mana kyautar da su duniya ba da iya mana yayi mana baiwar da ba za mu same ta sai wajen shi to wannan ni'imar wannan alkhairin wannan arzikin wannan wadatar to karka kuskura Allah ya hango ka kana mai renawa kuma rena ni'imar Allah rena arzikin Allah rena baiwar Allah rena wadatar Allah yana zuwa ne a surori mabambanta surar farko kila mutum ya fito ya ce shi bai gode abin da Allah ya bashi wannan surar ba ta da yawa zaka ga ashkan nasi ba zai iya fadarta ba kama tura ta biyu da wadda ke biye da ita za su ita kuma abu ne mai sauƙi mutum ya yi shi ne ka ga mutum an mashi ni'ima amma bai kallon ta balantana ya gode rashin godiya alama ce ta cewa kai ba ka yarda da wannan rabon ba abu na biyu a same ka kana ma wasu hassada cikin tasu ni'imar kana jin haushi kana ganin kyashi ah to me ya faru a wannan abin da aka raba aka baka ka gode wa Allah ka ji cewa ya ishe ka duk abinda rayuwarka ba za ta wanzu ba sai da shi to Allah kuma tabbas sai ya baka kana karanta misalai da ake bayarwa na rayuwar magabata akwai misalai da yawa game da wannan al'imam ibn al-qayyim yana da irin wannan misalin da wasu malamai za ga malami ko wani bawan Allah kullum sai ya sha wani magani kuma idan ya tsallake bai sha ba to wallahi akan shi za a kwana amma ran nan kawai sai ya tafiya sai ya manta bai tafi da maganin ba to a lokacin tunda babu maganin sai kwama Allah da rijin da dari kuma sai ya kwana lafiya ya sati lafiya ya wata lafiya kuma ya dawo lafiya don kai yadda da rabon da Allah ya baka kowane mutum dan baiwa ne kuma yana da wata baiwa yanzu da za mu yi lissafin keke da keke a nan garin to kowa yana da baiwar da duk garin nan ba mai yi ba kar ma kare na kowa wannan kowan ta kowa ce kowane ma'anan akalinsa ba za ka kana da wata baiwa ba wane ba koma wane bai da ita amma kai yanzu kila haka za ka dawo karkashin bishiya kana to wanda ya wore kiya kawo rakiya kana da baiwar da kowa a garin nan bai da ita to ba ka rako to oke to mu dai gashi kana kamar kana so ne ka ce to mu dai gashi mun rako za su shiga da dinin mu shiga wuta ina ga kamar fikihun kenan to wannan baiwar da aka baka ka gode ma Allah kuma baiwar za ka iya fitowa ta duk inda Allah ya ga dama kila kana cin kana yaro ta bayyana kila sai ka girma kila kaza kila kaza kila kaza to kowa na da irin wannan baiwa to sufyan ibnu sa'id ne sauri yake cewa wa hadar ayyamaka wa anta la tarda bima qasama lak ka guji kada Allah ya ganka alhali baka mai yarda da rabon da Allah ya baka kun taso tare da wasu ko kai tun daga primary baka ci gaba ba wani ya ci gaba ya yi secondary to sai me sai me rabanci ne aka ce secondary yadda zai maka kallon rahan ne ya shiga ɗaya biyu shi ma a ɗan ce yaya to an ɗan taɓa karatun ko ce na yi sakandare daga kallon da farfesa zai ne sai ya ciwon kai to an farfesa kana maganar yan boko kuma kai kira mai sakandare zai ce me kai a wani ma yajibin ma ba ka gama ba to da ka shi wancan da yake gana ruwa ba ka gama sakandare ba a'a a baka gama sakandare ba kuma kana da wata baiwa ba shi ba malamin shi da malamin malamin malamin shi ba su da ita shi kenan don ka yadda da haka ka amince da rabanka kai godiya a kai ka wadatu da shi ka kura mashi ido ka daina kallon na wasu za ka zauna lafiya to ya ce abu na uku wa an tafulo ba shai an mina duniya da kuma ka nemi wani abu a duniya kila mulki kake so kila wasu kuɗi kake so kila wata kake so ka aura kila wani aiki kake so kila wata kwarewa kake so kila wata rumfa kake so ga su nan dai abubuwa amma da ka zo abin nan da ka nema sai ka auna ka ga fala ta jidu ba za ka iya samun shi ba illa an tuskita ala rabbik sai ka fusata ya shafi kamar illa ana kaddara ta sai in ka fusata Allah kuma sai ka ce duk da haka za ka samu duk da haka za ka ci gaba da nema wannan shagon in dai sakaci zai kuci amma da zan je gun bokaye in suka yi aiki dan samu sai mutum ce to bari ya je gun boka ya rasa imanin ya rasa addinin a ki karɓar sallar ta kwana arba'in wai idan ya samu shagon sai ya tuba sai ce karka kuskura wannan tunanin ta sa zuciyarka da abin da ka tasa nema kaga bai samu ba in ma ka gano sirrin Allah ya kai ka cikin manyan makusantai godiya za ka yi wa Allah don tabbas ba alheri ba mutum nawa suka sami abin da suke nema ya zama sula halakar su mutum nawa nawa akwai wanda kafin ya samu wani abu da ya tasa a gaba mutumin kirki ne da ya samu abu ya zama mutumin banza akwai wanda kafin ya samu wani abu da yake so har a fadar Allah shi dan aljanna ne amma da ya samu abin da yake so a can fadar Allah zaka tallabi ta ya koma da wuta to sai me zaka in ka nema baka samu sai ka dauka to haka Allah ya kaddaro masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ko ma sha Allah fa'al abin da Allah ya ga dama shi yake aikatawa haka wannan zance ne mai kwari mai daraja daga wannan bajimin malami Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah ya mashi rahama inna man qassama al-arzaqa fi hadhihi ad-dunya huwa Allah wanda bai raba arziki a wannan duniyar to shine Allah Allah ke raba arziki galiban shi mu mu Hausawa mun yi ma kalmar arziki mummunar fahimta ka iya cewa an yi wa kalmar arziki a ƙasar Hausa kisan gilla. Saboda shi ba haushe in ka ce arziki kuɗi ne kawai ke ganin arziki. Yanzu na ta ba da wannan misali a nan. Da za a ce to dan la ga takarda dan rubuta mana masu arzikin garin ku mutum biyar. Kashi casa'in da tara ba za su sa kansa ba. Su tantiran matsiyaka na Allah yanzu komai ba. Dan Allah a garin ku rubuta mun masu arziki mutum arba'in a mutum biyar. sai ga yana ta kwankwasa kai ai mala in kana da fiƙi aka ce rubuta min masu arziki mutum biyar yan garin sai ka sa number one sai ka sa kanka in ka waba ka waba ka zuba ma ko sai ka godiya sai ka ƙara rubuta kanka in sai ka wasu na haka ba za ka ce ka kawo sunan wanda za mu ba kwamishina a a gundumar ka shi kuma kai yake so a ba zan kai daɗe ka kawo mutum uku mu zaɓi ɗaya sai ce an gama zan kai daɗe za a kawo in ya tashi sai sa sunanka a number one sai ya maimaita sunanka number two sai ya maimaita sunanka number three sai ya dauka ya kai sai muna godiya ga ta a zama daya ko an juya takardar ko an dauke na tsakiya ko an kai titin dini za a dauka dan gani da ce lare kenan to ku samu shi bai da wani ne sai shi to kai ma sai ka duk sai ka rubuta kanka amma sai ga mutum na ta kwambace kwambace akwai alajuwa ne akwai matsalakulwa ne su ne masu arzikin garin su Allah ya rufa mu asiri haka wanda ka zama wakiya ce wai su Allah ya rufa mu asiri shi kuma na shi a tone yake kila saboda zai shiga wuta to inda tonan asiri mafi muni shi da ce dan adam ya shiga wuta to amma abin da ake ce ma arziki kamar da suka bashi ta'arifi shine kullu ma tamliku wa tafatani duk abin da ya zama naka kuma ka ci gajiyar abu shine arziki ko da ka takalmi da kake sawa ne arha to shine arziki a wajenka iskan nan da muke shaka arziki ne dukiya da muke kawa tana cikin arziki amma ba ita bace number one ba ita bace ta biyu sai dai ta zo ko na uku ko na hudu ko na biyar ma sannan za ka cin mata tazo amma dai mun sai mu fassara kawai ita kadai ce tabbas tana cikin lissafi kuma a manya amma ba ita kaɗai ba ce. To yake cewa lallai wanda ya raba arziki a wannan duniyar huwallah shine Allah maka mai da muka mai tocan ayat cikin suratul zukhruf lallai kam haka Allah ya faɗa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn awim mushrikan makka suka ce dan me da Allah ya tashi saukar da alqur'ani bai saukar da shi ga wani babban mutum ba a manyan birane guda biyu ko maka ko ba'ifa yana ce a hum ya fasi muna rahmata rabbik su suke raba rahmar ubangijinka su suke raba annabta rahma anan annabta ka tambaye su ya rasulullah su suke raba annabta da za su ga damar ce ga wanda suke so ga wanda ba sa so a hum yaksimuna rahmata rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا mu muka raba ma kowa tsala rayuwar shi da arziki shi a wannan rayuwar duniyar duk masu koyar da sana'a sun koyar da wanda ya fi su cin gajiyarta kowa ya kaje ka daga ka gama koyar da shi kila ma kawo shi kana ce mai da kiki mara gane abubuwa in shagon tela ne yana ɗaukar wando ya sa a hannu a hantare shi wata na sai ka ji shine Japan Korea na zuwa na musu orientation akan dinkin kasar Hausa da Afirka kai kuma sai dai ka ce to ya da rika turo maka hotuna daga hotunan turai ka rage raɗaɗi haka Allah ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd muka daga darajar wasu akan wasu liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya domin sashin mutanen ya riƙi sashi a matsayin barori a matsayin barori sai Allah ya azurta ka sai ka ɗauki masu gaci sai ka ɗauki direba da zai rika suka ka sai ka ɗauki fasinar sakatare in ka je wani wuri kai kowa ya baka riƙewa kuna yin tattaunawa yana maza yana da ɗaukar abubuwa kafin ka wurke ta ido da bismillah kyauta da bismillah ya haɗa report ya kawo maka yana zauna yana karanta maka da wadata ka har jarida da safi a ce fi labi ka kai mai karanta jarida ne shi ya san muhimman labaran da zaka so ka ci kana kishin gide yana je ga wannan jaridar ita kuma ga manyan labaran ta zo da shi wannan ma ga manyan labaran ta zo da shi Allah sai haka yake yi amma inda zaka dauko kai filla filla da shi mai gadin da shi alhajin gabansu duka ɗari uku da hamsin da sittin ne duka haihuwar da aka yi daga uwa da uba duka kaza duka kaza duka kaza abinda suka yi tarayya ya ninninka abin da ya bambanta su bambanci shine wadatar da arziki kuma a haka za ka cimma mai gadin zai iya zuwa da wata fasaha da shi kuma ogan bai da ita yanzu da za a zuwa ce to direban yalla bai yana ciwon kai kai yadda kai ka tuka mota ina da banka da tuka mota kai kawai dan ashirin ko na dan ce ne baka zuwa kai ga direba na ciwon kai in ba sa'a ba in ka zo sai ka dan tambaye shi to ana sa za ka idan nuna min birki to direba zai tuka mota ce idan Allah nuna mai birki da clutch da totar da Allah wane ne da giya da waye da Allah za a bambanci kaga in kana da hikima sai ka ce dama akwai kawun ku a nan garin za ka gai shi gara ka ƙara kwana biyu da yalla kai zai kai ku ko ya baro to kaga haka Allah yake raba arziki wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin li yattakhidha ba'dhum ba'dhan shukriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah yake raba arziki wanda yake raba arziki shine Allah fala budda an tarba bima kasama laka kalla au kasura ba makawa sai ka yarda da abin da ya raba ya baka ɗan kaɗan ko mai yawa. Me yasa ya ce ba makawa, kuma a baya ya ce kar ka yarda, kamar akwai tukka da wara ba tukka da wara. Can baya ya ce duk abin da Allah ya baka ka yarda. Nan kuma ya zo ya ce to ai ko ka so ko ka ma dole ka yarda. Abin da yake nufi ko ba ka yarda ba ba za a canza ba. Ko ba a yarda ba za a canza ba. yanzu jikinka shi kanshi ya san irin abincin da ya dace da kai bisa ilhamar Allah yadda za ce ga ga wani mawada zai ce dalla don mu tafi gidan abincin can ko sai a je a ci irin abincin mawadata to to to sai an tama masu ruwa waya tsakar dare ruwan shiga bayi ya kare saboda ba sabon ba cikin zai ce ya haka ya haka ya ka ci abinci da ban ban san shi ba amma wannan da kudajen ke hawa da kaci sai suke ce shi ne namu sai za ga likitoci su ce a rika rufe abinci a bar a hana kuda hawa shi asalin wanda in ya ci ba zai ciwo ba ko ya ci ba zai komai ba ya ci ba zai komai ba amma wani ya tsaya a shiryayyar mota ka ga ya ci ka gani dan ɗanɗana wainarka ina ai ba inda za a yi kuma zai nema bayi in ba ya sa ma ta fita je ta je Germany ko Cuba sai ka jana ta maganar su ko ta kwashe jinin nema jinin ma gaba ɗaya lalace miyar waina ya dangana a bakin hanya wai bai ma fa dangana ta jiya ba kenan sai ba bai dangana ran gidan da ka dawo ka dangana ta jiya sai daga mutuwa za ka yi ko ba na fiti wani haka akan Allah ya kaddaro sai ba ku so ganin wanda ya shafi wata bai ta kuraje ko ne ya biyu an samu sai kuskure ta shafi wata da ta zo karatu sai da kai ta asibiti kuskure fiye wata ko kuma shi ne ƙarshen azakin gayatul marami ne ko global maram ita ko ina an taɓa kawo ta yarinya dole da tsohon wata take wanka wallahi an zaci kaɗi biri ne kawaye suka yi mata walawala aka canza ruwan gaba ɗaya cikin da ya ɗauki kuraje suka ta yi wasu kuraje ula-ula wai ta yi wanka da ruwan famfo abin wallah ya ji kanmu kenan dole aka zaga ta an tara shi dole suwan wata ko goma goma ne dai kaga za a ja kaya to haka Allah yake harowa to me ka damu menene na damuwa to Allah shi ya rabo arzikin kuma ko ka ce kai abin da ya baka baka yadda ba ba zai canza ba Allah ba zai canza ba sallah aukato komai kankantar shi dai dole a shi din za a rayu dole a abin nan za ka ga wasu an kaddaro musu rayuwar talautin kuma sai Allah ya sa suna da yan uwa ko wasu masoya mawadata da daga darajar su sai to bari a ba su jari a yi masu kaza amma ina ba za su iya ba ko wani mutum da na san shi da yawa ma anan da zan faɗi sunan shi za a san shi shi babban inda ya fi natsuwa ya karɓi gonar ka kwadugo ya nune ka biya shi mun tashi haka inda rama haka ya dan tsuntsunka ya dan daure a dan yakan shi ya je gida dan sulala mata dan samu kuli arziki ya ci uban na da damina ta harshe yau ni ke ce rama da kuɗi da rani kuwa ita ne ma babu sai wani ɗan uwan shi yana kaduna sai ya ce lallai ya zo ya bar wannan rayuwar sai ya tafi da shi kaduna ya bashi gidan mai shi ne manaja shi ba shi zai rika zuba ba a kawai zaman shi a ofis da ac kawai dai duk cinikin da aka yi aka samu mashi sakatare ɗan boko sai ya kawo mai lissafi kawai ga riba a ɗiba a hidima wanke da daina za a rika siyo abinci wani da rika siyo abinci inda mai rogo a can kira ta aije suna duka kuli na an kwarji kenan ka san a ƙarshe ya yi san ya gudu ba da kunne na je na ba wani labari yake ta haɓa ba zan yawan na rayuwar ba shi ya zai karɓar gona ya sace ya nome ka biya shi yawa har yadda su kuma abu to kaga shi Allah ma rufa mai asiri amma a hakan kuma za ka gani shi an kaddaro mai ya karba gonar ya nome ne amma kuma motar da honorable ke hawa ita ke kallo ko motar da wani alhaji ke hawa ita ke kallo ai za ka ga in kai ididdige yawan motoci ba su kai yawan mutane ba ka san hikimar ba kowa zai hau ba daga ga Allah ya tsara haka kamfanonin ba ba su taɓa haka so haka ba amma kaga waya da yake ita kamar kusan kowa zai iya mallaka kaga ai an yi da yawa an ce ana da wayoyi sun kai biliyan biyar ko mutane wajen biliyan biyar suna da waya kaga wayoyin ma sun haura biliyan biyar ba an ce ana da wayoyi sun kusan biliyan tara sun fi yawan mutanen duniya saboda akwai masu hudu biyar bakwai a cikin akwai ta burawutan akwai ta waye akwai ta waye akwai ta waye inda wadatar fi yayi ko wayan ma in ka je bizar za ga iya kuɗi kaga kudaje na bin sa a bakin hanya akwai wanda aka aje da su kuskure ne ka shiga plaza sai hada kare plaza wai dubu sha biyar ne fa a wurin ga yan dubu hudu kuma za ka kira kawo za ka kira muku za ka kira mama kuma ku sai tsarki karan baɗau to sai ne browser wai ba ta browser to browser ai ba kuwa ke yi ba sai da sai da network kai baka da shi sai mai san gani na ya zo ya gani yanzu malam wannan malam garkau a iya sani na haihu bai da waya bai da waya kamar wani na ga shekara hudu ko an kama kidnappers sun kama shi ai mun yi tawaga daga nan zariya mota uku ina ciki muka je ni mai daje muna shigowa wurin daga ta yana gona gonar da aka kama shin ita ya koma bayan an zakarar sa bayan masai sai muka tambayi abin da to waya bai da ya zama nan bai da waya sai dai idan ka san wani na kusa da shi sai ka kira shi sai ya bashi sai ki magana abin da ya dame shi kuma kaga har yanzu jinin shi bai hau ba muku caji na ƙara zo mutum duk ya ruɗe ai idan caji ya ƙare ka gode ma Allah wata ni'imar ce ila wani kira na ai bai kada hankali dan Allah ya ƙarar da caji amma mu dai za ga abin nan to mutum ya yarda da abin da Allah ya raba ya bashi komai kankantar shi yace ata au zahaba shin abin nan ya tafi ko ata ya zo mana dukiyar ko arzikin yana nan au zahaba ko ya ƙare in 'ya'ya ne aka baka daya godewa Allah biyu ka gode wa Allah da yawa ka gode wa Allah maza zalla ka gode wa Allah mata zalla ka gode wa Allah an sirka maka ka gode wa Allah kana ta faɗi tashi saboda shi ka tuka ka sa aje komai ka gode wa Allah akalla ana kyautata maka zakai hisabin ka zai zo da sauki ya kai wane nawa ka samu a duniya sai da tsabi miliyan ɗari kaza ko miliyan kaza ko dubu ɗari kaza ya aka yi ka kashe sai kai lissafin abincin yara tufafin yara, lafiyar yara, kudin makarantar yara, wurin kwanan yara. Insha Allah ka ta. Kaga wahalar sa ba wahala bace. Wanda shi bai da wannan lissanin shi ba irin wannan zai mishi ba. Yace wa sawa'un duk ɗaya ne aka balata duniya au adbaran. Duniyar ta fuskanto ko ta bada baya. To Allah zai iya baka duniyar dare da ya karba. Ba wanda ya san dalili haka ya ga dama. Shi fa'alun lima yuridu ne. kawai sai sai sai ya karbe kawai in ka fahimci rayuwa sai ka ci gaba da rayuwarka baka da wata damuwa yace la budda an tarba bi nasibika minha babu makawa sai ka yarda da rabanka daga duniyan nan wala tushaggil balak kada ka shagaltar da ranka wajen wasu tuntune-tuntune waɗanda za su ɗauke maka hankali yanzu mu taso tare a ce wani na da kaza ni ban da kaza a shi wannan da kake cewa yana da kaza kai ma yanzu kana da tsawa da bai da su kila ka fice lafiya kuma ka san lafiyar nan ba karamin jari bane kila ka fi shi imani ka san ko ba karamin abu bane kila ka fi shi fada a wajen Allah kuma ba karamin abu bane to amma me kuma na kiyasi da karkatan duniya yace fala ta tasaffat lima kasama Allah lima kasama laka Allah kada kai fushi da abin da Allah ya raba ya baka wala tangur ila man a'ala minka dunya kada ka rika kallon wanda ya fi ka samun duniya walakin ingur ila salihin al akhyar ka rika kallon salihan bayi zababbu sai kamata ka rika kallo kace wani ma ya fi ni wani ma ya fi ni wani ma ya fi ni ai baka yi makanka adalci ba ko ba ka yi ma Allah godiya bisa ni'imar ka ba yanzu duk lissafin nan da kake ka lissafa wajen mutum ɗari da hamsin wai duk sun fika kai kuma yanzu za a iya lissafa mutum dubu ɗaya da ɗari biyar kai kuma ka fi su anguwar ku kawai a kafirai nawa ne kai kana gaba ka fi su ba kana da imanin ka kana da lafiya kana da kaza kana da kaza yasa annabin ya tashi lissafin hakikanin arziki ba ma dumfimin da muke hanguwa yake kallo ba man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi inda hukutu yaumi baka annama izzat lahu dunya biza fariha to wanda ya waye gari aminan fi sirbihi yana cikin kwanciyar hankali cikin iyalan shi mu'afan fi jasadi jikin shi lafiya bai da wata lalura inda hukutu yau ne yana da abincin da zai ci a ranar da bai ce da wannan da wanda ya mallaki duniya duk daya sai salmamu shafi'i a cikin hamdiyar shi yake cewa idza ma kunta za kalbin kanu'i fa anta wa maliku dunya sawa'u in dai kana wadatuwa da dan abin da Allah ya baka to da kai da wanda ya mallaki duniya duk daya yanzu wanda yake da abincin da za a shekara ana ci kai kuma naka iya na daren yau kawai za a ci kai da shi duk daya wancan nashin ba mai tabbacin na ci ne ko na sayarwa ne a biya wata lalura ko na magada ne wanda za su sayar su da raba kudin gado ko su a raba musu ko ko na mene ne wanda ya sani amma wannan za ka fito shi ne abincinka ya ce sai kawo wata waka ana cewa wannan ya yi ta abul abul fathi al-busti ya ce man sha'a aishar rahiban yastasilu bihi في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا من شاء wanda yake son aishan rahiba rayuwa mai cike da walwala yastasilu bihi da zai tsawaita rayuwar shi fi dinihi a addini wa kuma fi duniya sannan a duniyar shi yake bala fuskanto shi to me zai faliyan goron na in ka dama za ka yi karanta da faliyan goron na idan kana nufin jami'i in kana nufin mufradi faliyan goron na waccan man din ismu mausulin ne ana fadar ta a mufradi ana fadar ta a jami'i wanda aka fada yayi faliyan goron na to in kana so kai rayuwa cikin walwala kana so addini ya nutsu a tattare da kai kana so duniya ta rika biyo ka kana lallashinka to falyan wuran na ila mun fauka wari'a ka rika kallon wanda ke sama da kai a taka tsantsan a rayuwa shi za ka rika kallo ka yi na turawa ya zama shine role model ɗinka waliyan wuran na ila mun duna humana ya rika kallon wanda ke kasa da shi a dukiya sai ka wai sai ka leka kasa sai ka fahimci kai alhamdulillah wallahi mun gode ma Allah mun gode ma Allah jari ne a ka kalli na kasa da kai wanda nan bai da shi ka gode wa Allah ma al-mahsulat ne az-zar'iyya aw wanda ake samun an yi noma a wannan shi ma ka gode ma Allah wallahi kai ko ni ko ku albashi ne na albashi ne shi ma ka gode wa Allah wannan magana yace tana na cikin al-ihya ya ulumuddin kenan ta Abu Hamid al-Ghazali wanda al-Imam al-Iraqi ya dauka yi tafari aiki mai kyau yace wa khairun min zalika kullihi ma qala huwa azza wa jalla ko jalla wa ala mafi alkhairi cikin wannan gaba ɗaya shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa fi muhkami kitabi a mafi fitin littafi eh shine la tamuddanna ko kama wannan wurin su biyu ne a Qur'ani irin ɗaya na da wawun ɗaya ba wawu shin wannan marawawun din ne kamar yadda ya rubuta ko ko sai zama wancan ne mai wawo sai na cikin suratul hijr wannan kuma cikin suratul sa'a to ko ko a'a nan nan ne mai wawon kuskure akai na alarmomi wannan wane ne la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wannan duka iri ɗaya ne da wancan na hijir da wannan nana sai dai ɗaya a farkon shi da wawu ɗaya ba wawu da aka ci gaba ne shi ne sai kuma aka wawware wane ne mai wawu ko haddata dan tafi duka la tamuddanna ne ɗaya na da wawu tabbas wannan ne mai wawon na suratul taha amma dai sun yi kuskure anan ba su sa wawon nan ba sura ka na taha na da wawon na hijir ba wawon wala ta muddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayru wa abqa wa amur ahlaka bis salati shi kuma wancan la ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum wa qati wala tahzan alaihim waqtil janahaka lil mu'minin to da ka wannan da wawun ya kamata a sa Allah ya ce wala ta muddanna ainaika kada ka rika leka mika idanuwanka kada ka rika dogon wuya kada ka rika hange-hange ila ma mata'ana bihi azwajan minhu zuwa ga abin da muka ciyar da wani dangi daɗi daga cikin mutane wata ni'ima da muka yi ma wasu kada ka yi ta leƙe wai da ka yi aka ba wai da an ba ka kai ma irin ta wai ai da kaza da kaza da kaza zaharatul hayatid duniya wanda kayan kawa ne na rayuwar duniya Allah ce kai ne ma baka sani ba ne naftinahum fi dan mu fitinesa a ciki wannan alfitinatu na zuwa da ma'anoni da yawa dan mu jaraba su a ciki kenan shine ana alfitinatu al-iktibar wal ibtila Allah ya ba su ne dan ya gwada su lati wa rizqu rabbika kaga arzikin ubangijinka khairu wa abaka shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa shine sai ya ci gaba ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit taqwa daga ba buƙatar sai kai ta hange-hange kowa an rabo mace rayuwar shi tun mutum na ciki lokacin da muka yi karatun tufatul maulud an yi mun tattauna wannan matsalar shi alimam ibn al-qayyim yana da fahimtar cewa Allah na turo mala'ika ne zuwa ga dan tayi tun a ranar da ya shiga cikin mahaifiya ba sai wata guda ba to kuma a ranar ka gano fayu umaru bi arba'i kalimat ko bi katbi rizqi wa amali wa ajali wa shaqiyyin aw sa'id duk aikin da mutum zai yi an riga an rubuta an riga an rubuta an kaddaro maka za ka yi aiki a gidan kashi kawai sai ka ɗauki kaddarar ka miƙawa Allah ka ce Allah na gode na gode ana yi da kai ya ji ba a yi da kai sai mai da kai kamfanin kamfanin haka dai duk kuna tare ke alƙawarin shi bai tashi ba sai zama kai kake da kamfanin famfon ma ko za an kaddaro maka za ka sai da ruwa sai ka ce Allah na gode ko sai an kaddaro babban kamfanin ruwa na roba manya na neman shi to kowa an rubuta irin aikin da zai kowa an rubuta irin aikin da zai an rubuta mashi a ajalin shi da sauransu ya ce kada ibrahim al-ash'ad babban malami ibrahim al-ash'ad yake cewa sami'tu al-fudayl yaqulu na ji al-fudayl yana cewa al-fudayl ibn iyadin kenan kun da yazo kamar hijira shekara 187 shi wannan ibrahim al-ash'ad ban ban sani akwai wani Ibrahim al-Ash'as da ya zo daga bayan wannan shi ya rasu a shekara ta ta ɗari shida da sittin da ɗaya da ne da sun shi ne wannan to amma kuma wancan ba su haɗu da alfudailu ba alfudailu ya rasu da ɗari da tamanin da bakwai ƙarshe ƙarshen ƙarni na biyu za ka wannan ban sami cikakken tarihi abin nan shi ba amma mu ce kuma fal da gani za ka samu duk da an yi ƙoƙari musa ba wani da ya rayu face an yi wani rubutu a kai amma yana da wani abu irin na ilmi irin na waɗannan ko wata baiwa to shi ibn al-ashar zai ke ibrahim al-ashar zai ke tsaya da al-qudayr na cewa rahabatu al-abdi min Allah ala qadar ilmihi billah jin tsoron bawa ga Allah fa yana samuwa ne gwargwadon sanin shi ga Allah gwargwadon yadda ka san wani ne Allah wallahi gwargwadon da zaka ji tsoron shi yanzu za ka ga ‘yan duniya ba na tsoron Allah, ya karya ya sake karya ya biyo da wata karya. Ya sa kuma wannan arzai wannan zancen zai fassara maka ita ma ya shan ma amin ibadihi ulama wanda suka fi jin tsoron Allah cikin bayan shine malamai da suka san Allah. Ya ce wa zahadatu fi duniya taka tsantsan din bawa a duniya ala kadari ragabatihi fil akhirah gwargwadon kwaɗayin shi da dacewa da gidan lahira shi ne gwargwadon takatsan din shi ga dan samiya miya ya ta haya ki halal ya ki haram bai da wata fata ta dacewa a wurin Allah a lahira man amila bima alima duk wanda yayi aiki da abin da ya sani istagana amma la ya alam sai wadatu daga abin da bai sani ba da an shigo fagen da ba na shi ba zai sallama sai ta ce ba kuɗi ku ci gaba da gwamnati fagen ko ba ruwan shi wa man amila bima alima duk wanda ya aiki da abin da ya sani wa faqahu Allahu lima ya alamu Allah zai datar da shi cikin abin da ya sani da wannan abin da ka sani sai ya zama kana yawan dacewa wa man sa'a khuluquhu shana dinuhu wa hasabuhu wa muru'atuhu duk wanda ɗabi'un shi suka gurbata wanda ɗabi'un shi suka zama miyagun ɗabi'u sha na dino addinin shi zai muni za su kawai addinin kawai dai yana bata musulunci suna ne gaskiya wa hasabu da nasabar shi da alakar shi da ƴan uwan shi mana nasabar da yake da ita da dangi da ƴan uwa da iyaye to zai zama ta munana saboda su ma za ka ga suna jin tsoron ma a jingina su da shi za ga mutum ya lalace da zaka da yan uwan shi ka da rubuta mai uwanka gashi a gaban shi ba zai rubuta shi ba to da ya zama zakatul fitr ko sun zakkantar da shi wa muru'atu da kuma mutuncin mutum zai zama a ƙarshe mutum mutuncin shi ya riga ya lalace kana ba su zuhali zuhali wasu daga cikin masu zuhudu sun ce mun sha magana akan zuhudu ibn lakai a imam ibn taymiya lallama kyau da ibn taymiya ya yi masu fassara ne kyau na ce zuhudi shi ne takalantar shi ne duk abin da ba zai amfane ka ba a wannan duniyar kawai kai watsi da shi karkai sai abin da zai cutar da kai a lahira kada ke haka sai abin da ba zai amfane ka ba a lahira ba ka da bukatar ka yi dan kenan ma'anar zuwa bai da wani tasirin kirki kana ba su hadi wani sashi na masu takalantar suka ce ما علمت ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيق الله فيها ban taɓa jin labarin wani mutum ba sami abin jannati da ya ji labarin cewa ga aljanna nan wannari wuta ta'a da wuta ta'a ji alaihi sa'atan ga aljanna nan za ta zo maka a awan nan in ta cin maka cikin aikin da'a to za ka shiga ga wuta nan zuwa in ta cin maka cikin aikin sabo za a wurga ka ciki yace ban taba jin wani mutum da ya zama haka ba wanda waɗannan wuta da aljanna za su zo su same shi la yusiku Allah fiha wai bai wutar Allah yace shi to wane zuwa sha biyu da rabi aljanna za ta zo ta ga wayya kake in dai yana da imani to muna koma yanzu gida kawai sai sai sai dole sallah ba wani katin qur'ani nan a gefe ba wani mp3 ma yana karatu a hankali a hankali duka dai mutu abin nan aljanna zo ta same shi a matsayin eh nata ne ai ya ya cika rukunnanta yace bi zikirin kamar ta same shi yana ambatan Allah au salati ko ko sallah aw qira'atin ko kuma tilawa aw ihsanin ko kyautatawa fa qala lahu rajul sai wani mutum ya ce mashi inni uksiru al-buka'a sai aka rama kalla to ina wanda ka faɗa ban cika yin ba amma ina yawaita kuka dan kadan zan fashe da kuka saboda kaunar rahamar Allah ko in fashe da kuka saboda tsoron azabar Allah fa qala da ya ce mashi in naka in taba hak lallai kai idan kai dariya nan wurin akwai don kuskure ya tsallake wata kalma wa an ta mukarrun kenan a tsakanin in taba hak da mukarrun akwai wa an ta aka asalin nassin yake a inda aka ciro shi kama lura da maɗaba'u za a iya samun matsala da in taba hak in naka in taba hak lallai kai idan kai dariya wa anta muqirrun bi qati'atika kana ne ikirari da saban da kai na ga Allah to khairun min an tabka wa anta mudillun bi amali to wannan zai fi maka alkhairi min an tabki akan kai kuka wa anta mudillun bi amalik alhali kana jin cewa sabanka ba komai bane na ce almudillu shine mutumin da yayi laifi amma shi bai ganin laifin alai yayi sakaci ga farilla amma wai bai ganin wannan ba komai bane shine almudillu abinda yake nufi da wannan yake cewa to kai da kace kana yawaita kuka da a ce za ka saba wa Allah ka yadda ka saba mai shi to ta ga kuma kana ta dariya ta ce me ya faru ka ce to na saba wa Allah ne da na iya ka yadda da abin da kai wa Allah sabo ne amma kana dariya yace to ka ta alkhairi akan mutumin da shi kuma zai yi kuka amma kuma yana da zunubin da ya ba komai bane cutar dariya yake amma ya da zunubin shi masifa ce shi ko wannan yana ta kuka ma na ta mun san ba Allah amma dai kai duba ba dama ne tun kafin in yi aka yi a to wanda yace babu alkhairi ga wannan mutum yace wa innal mudilla la yas'adu amaluhu fawqa ra'si domin mai nuna cewa aikin shi dole a karba ko mai nuna cewa sabo da yake wa Allah ba zai hana Allah ya karɓi aikin shi ba wannan mutumin ba aikin shi baya wuce saman kanshi Allah ce ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salih yarfa'u to lallai kam shi wannan mutumi ba za a daga ayyukan shi ba fakala sai wannan mutumi ya ce mishi ausini dan Allah kai mana wasiya na ku kai mutumin kirki ne shi ya sai ne wasiya ba ka da ya ce ba shi zai duniya da ahaliha kamar duniya da ga jama'arta ita wannan duniya tana da yaya abu na un duniya yasa kaman a bayani ko mun mutu wasiyar wanda yake cewa kun kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'il dunya ku zama ƴaƴan lahira kar ku zama ƴaƴan duniya kuma ko yanzu ma a cikin a kasar hausa zaka da cewa ne dan duniya ne wato aka faɗa maka haka ka shiga takasasinka ba ba tarbiyya ba addini ba nutsuwa ba kaza ba kaza yace daɗi duniya da ahaliha kamar duniya ga yan duniya kama abutanta kama taraku humul akhirata li ahaliha kamar yadda yan duniya suka kyara lahira ga ma'abutanta duk wani aikin addini mai tsada mai daraja za ga yin duniya ba ta da bibi a kai ba ta da bibi za ce a to to mu wannan da ke wannan haddar a ne na ba da bibi mare zai kallon ballon kafin shi da da da sharholiyar wa kun fi duniya kan na halal ita to kuma bari ka ji ka zama a duniya kamar kudan zuma shi wannan kwaran kudin zuma shi ne annahla in akalat akalat ba. idan za ta ci abinci tana cin mai tsafta ne mai tsarki wa in at'amat at'amat ba. idan za ta ciyar da abincin da ta ci kuma sai ta ciyar da mai daɗi to zuma kenan kaga tana ɗan rage ta ta hawo ganye ta hawo fure ta shiga nan ta shiga nan ta shiga nan a'a wurin da ta tashi ba da sakamakon ta na ruwan zuma sai ka biya ma duk abin da ta ta diba din dani to ita in akalat akalat tayyiba wa in at'amat at'amat tayyiba wa in saqafat ala shay'in kuma ita zuma saboda kyakkyawan halinta in ta fado kan wani abu lam tuksirhu ba za ka karya shi ba da ana so mu zama haka ya ce walam tuhdishu ba za ta ya kushe shi ba ko wani ɗan rauni rauni haka ba za ta ji mashi ba a shi ya zama na musamman to haka ake so mu zama kamar ita wannan zumar kaga kenan mu zama masu saukin hali mu zama duk wanda ya yi mu'amala da mu zai ji daɗin mu'amala wani kalimatu tsayyibatu sadaqa daddadar kalma ma da tana mutum sadaka ne wannan magana tana na cikin alfawaid na abu da kai yin kenan yace afil habib ya dan uwana masoyi ma tazakkara ahadun al-maut illa hanat ad-dunya bi aini babu wani mutum ɗaya da zai tuna mutuwa face duniya ta kaskanta a idai to idan zai ga to mece ce ma ita wannan duniya mece ce ita me yasa ya ga wannan duniya saboda ya tuna mutuwa وزالت الغشاوة من أمام ناظري كما يانا kotun dumi ya bushe daga gaban mai kallon shi daga gaban mai kallon duniyar da ake cikin ta sai ka ga in ya tuna mutuwa sai idan shi sai ya bude sai hankalin shi sai ya dawo jiki shi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duka wannan mana fasa da su zan gida kaza da kaza ya ce fa inda haka na watun ma'alula ita fara yi wannan tsakaninta da zuwan mutuwan nan ko sai shekaru ne ke istigaggu mahama jama'ata fiha wa mahama hasalta ala kulluziha duk yadda ka tara abin da ka tara a wannan duniyar da kuma duk yadda ka samu abin da ka samu na taskokinta to wallahi ba za su maka wani tasiri ba idan lokaci ya yi ai kawai mutum tafiya da yi likita ba zai amfani ba inna tabiba bi tibbihi wa dawa'i ila yasrifu difa'a maqdurin ata malin tabibi ya mutu bi da'i alladhi kad kana yubri mislahu ma maza adaka mudawi wal mudawa والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى إن الطبيب له أبن إن الطبيب له علم يدل به إن يدل به إن كان للمرء في الأيام تعقيد wani mai hikimar shi ma likitoci na da wani ilimi da suke amfani da shi don gano lalurorin masu lalurori in kana lil mar'i fil ayyami ta'khiru idan mutum na da raguwar shan ruwa shi ne rike ke amfani hatta idan man ta hat ayyamu lilati har idan kwanakin rayuwar shi suka kare harar sabibu wa kanat wal akakiru sai likitan ya rude sai kwayoyi su yaudare shi ga kwayoyin da shi bai ma taɓa ganin an sha shi su ba su aiki ba yau ga wani mutum ya sha sun yi aiki ya ce mutum gaskiya ya kamata ya fahimta ka fa inna wara a zalika alimul lazzat domin a bayan wancan a bayan mutuwa kenan ba akwai mai rushe jin daɗi kurkuru aksiru zikira azimin lazzat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka yawaita ambatan bai rushe jin daɗi mala yace to fa inna wara'a zalika lallai a bayan haka akwai hadimul lazzat mai rushe jin daɗi wa mufarriqul jama'at mai rarraba mutane za ka ga ɗaya fa mutum ta yi zai rasu ma sai ga mutum goma ashirin suna ƙoƙarin canza location canza gari canza ƙaramar hukuma canza jiha wanda ma zai iya barin kasar saboda shi ko bai sanya rayuwar za ta kasance mishi ba zai gawa ne ga kaza ga kaza sai riga sun zo sun wuce to haka ake so kullum mutum ya hararo mutuwa akwai raba mutane yace kana al-hasan al-imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri yace innal maut fadaha ad-dunya wallahi lalle mutuwa ta kunyata duniya falam yatruk li lubbin fiha faraha ita mutuwan nan ba ta bar duk wani ma'abucin hankali tare da abin da zai sa shi farin ciki ba har abada kana ta duniya sun yi a wanda bai san me sai sai duniya ba amma in ka sanya duniya ta don kana neman wulakantacciya ita ce وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همه اجتذابها فإن تقتربها كنت سلما لأهلها وإن أو إن تقتربها كنت سلما ل... وإن تقتربها كنت سلما لأهلها وإن تقتربها نازعتك كلابها هكذا ga mawaƙan kowa da irin sanan da yake fitowa da shi daga wani na siffanta duniya da bishiyar aika nan ce bishiyar aika wata irin bishiya ce da za ka ga ita kullum ka zo sai ka samu wani bangare a cikin yana danyen ganye kuma wani bangaren na ta ya riga ya gama kakkaba ina ka take rabawa nan barin yana da ganyen shi nan barin ba ganye haka za ta canzawa hatta kakkaɓe na nan kuma sai tsoro sai tsoro a da can suke cewa ita duniya kamar aika ce wasu kuma su rika siffanta su da wani abu na wulakanci wanda ita duniyar nan ba komai ba ce kuma siffofin ma da Allah ya ba mu game da ita sun ishe mu sai ce wallahi duniyar nan ta kunyata mutane falam ya taru le da yubbin fiha faraha bar wani abu baya ɗaya da zai sanya farin ciki ga ma'abucin hankali ba kenan in ka ga wani shi yana da duniyar ita ce komai to fal yus an imani ko fal yus al'an ya kamata a bincike shi wannan magana za ta sami ta cikin tarihi ko bagada a nan ya ciro ta don fa'idarta ya ce wa ayyu farahin ayi wa ahiyar duniya to dan uwa wanda ma farin ciki ga alhali bai wannan ce fa duniyar ba wannan ce fa duniyar duk wani misali da kake nema akwai shaci duk wani misali za ga wanda ya yi rashin mutunci na ƙarshe amma ya yi ƙare abu hakan ce ta gama da shi ta naɗe shi kulli shay'in idza ma tammalu qusan fala yaghtarru bi tibil aishi insan yal umuru kama shahadtuha duwalun man sarrahu zamanun sa'at wa azmanu cewa hadihi albilala tabqa wa hadihi albiladu la tabqa ba dalu wa hadihi albilala tabqa ala ahadin wa la yadumu ala ahadin da hashan ya jama'a wannan garuruwan da kake gani ba za su dawwama ba ba za su dawwama ba wala ya dumu ala halin da hashani ko halin da ke ciki ba zai dawwama ba Allah zai kawo mana sauyi Allah zai kawo kaza Allah zai kawo kaza Allah zai kawo kaza abin da yake so wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamut kawai yi ma Allah wannan shi ke in kai da ya ka ci gaba da hidimar ka Allah na kallon ka ya san me kake wani farin ciki ya fi wani ma farin ciki kai dan uwa za ka yi alhali wannan ita ce duniyar ga wasu bai duka nan kalla da ce duniya ala nafsiha law kana fil alami man yasmahu kam wasikin bil umri afnaituhu wa jalikum baddadtu ma yajma'u da dan Allah in ba wanda ya ce kan yi ba zai wannan maka yanzu duniya take wannan ga irin irin mu da ke cikin ta wai da ara kallon rahan da take mana kallon uku kwabo uku kwabo uku kwabo kuma karka ce ba haɓa da wani rabin din ba hadda wani rabin din hadda shi shi ma ɗin kallon rahan da take mai yo Allah an ba shi dan ya rasa kai kuma an ke ba ka dan kada ka rasa ba ma kai kuma kai ne kake begen mu to shine yake cewa kad nadati dunya ala nafsiha duniya kai makan ta kirari kirari ina ce nada ala nafsihi yayi wa kanshi kirari dan mutane da abun kuma ya zama yaban kai tace yaban kai ilimi me kace lau kana fil alami mai yasmahu mala ce to ko a duniyar nan za a same sauraron wannan kirari da duniya sai wa kanta kam wasike kam wasike wannan kam din tana ɗaya daga cikin kalmomi a larabci da za ka iya ce musu suna da ɗan siffar munafunci munafunci eh ba wai munafukai bane ne rigar munafunci munafunci aka samu su saboda ba ka iya gane kalmar da ta biyo baya wani irin wandali za ka sa mata sai ka nazarta jumla kaga wani lokaci akan ce kam rajulan wani lokaci akan ce kam rajulin wani lokaci akan ce kam rajulun ka misali jumlar da fadil asamin ra'ili ya bayar ke cewa kam rajulan indaka qala al-haqq kam rajulin indaka qala al-haqq kam rajulan indaka qala al-haq ko wata jumla ma'anar ta daban in ka ce kam rajulan indaka qala al-haq da fataha a da nasba a sunan da ya biyo bayan kam to tambaya kake kaga nan ba kam wadikan ta ce ba ba tambaya ba ce idan kuma ka ce kam rajulin indaka qala al-haq kana ba da labari ai mutane da yawa da kuka zauna tare da su sun faɗa gaskiya yanzu labarin yake ba jumla ce kabariya amma idan ka ce kam rajulun inda ka kana al-haqqo shi kuma abin da kake tambaya shine wani irin labari ne kake bayarwa da cewa kam marratan kana al-haq ai kana marratin ko kuma ce kam rajulun inda ka kana al-haq shi wannan mutumin da ka sani an ya faɗa gaskiyar nan ya yi nanata ya nanata mutane suka yi wannan abin da yake nufi kam ce kabariya kam wasikin to da dama ake samun wanda ya amince bil umri da rayuwa duniya ta ce ha afnaitu ni ko na zo na karar da shi ni ko na zo na karar da shi yanzu wani abokin Trump da ya rasu kwanaki wai kawai mutuwa duk da aka wajen tamanin ko kuma saba'in da wani abu amma su suna ga ina an gwada shi na je cikin lau ba san ina ai ajalin da ya zo kawai in ajalin ne ya zo to shi kenan babu wanda ya isa ya hana su ce kamuwa cikin bi da umri abnaitu so da dama na samu waɗanda suka saki jiki da rayuwa kawai na zo na karar da su hana ya mutu sai ka ji mutane na ta kuskus ana yi da Allah tafafin lafiya ne tafafin lafiya ne a sai rike ne a yi Allah ina ina da yake wallahi wanda ya yarda da rayuwa ko sai su mashi kwaf daya kwaf daya wani wani kuma wani galibin mutuwar ma takan zo ne dan Allah kuma ya yi ma wani wani abu wani gona a jihar kogi ba aka yi ba ko aka yi firamare aka ce bai ci ba ya yi ne di ya damu di ya damu aka yi kasar da ne shi kare canza da niyya a yi haƙuri a yi haƙuri don kiri da kawo babban rabu ita kawai yawa da harkar ya shigo an san yi zafi aka yi waye sai da ya rage bai fi minti ashirin ba a yi sikiliyarin wannan mutumin da ya kada wancan da biyu ya ci gwamna sai mu. Yan mintoci don labaran rahoton rizon ɗin bayan fage ma duk ya fi an ga ya ci. Kawai sai ya mutu. Sai kuma nan aka taso. Sai kwarewar 'yan siyasa ta yi. Kasan 'yan siyasa mun kwarewar wani lokaci a zuba alheri wani lokaci a zuba sharri wani lokaci a zuba kyan rai lokaci a zuba tsarai duk sun iya wanda suke burge da komi suna tare da shi ne kaga ya farin kanci yana nan da bakin ka bi a hankali zai iya canza bari kanka kala kawai sai wasu suka ce to ai mataimakin shi za a ba su kuma manyan jihar ba sa son mataimakin saboda ya fito ne daga ƙananan kabilu ina sai aka yi talauyanci lauyan suka ce to ai ai wancan da ya mutu ai bai zama gwamna ba ni bai zama gwamna ba kuma su waɗanda suka saka ƙuri'an nan jam'iyyar ki suka sakawa to waye ne na biyu da aka ce to kai wanko ƙaurinka aka kare shi girgamin ki ashirin ya zama gwamna to kaga in ka saki jiki da rayuwa to wallahi mita za ta canza duniya ta ce kamuwa sikin fil umri abnaitu cikin nawa suka yi da rayuwa tun na gama da su wa jami'un wa jami'in ai masu tarawa nawa nawa ba dadittu ma yajma'u na daidaita abin da ya tara na kwace su gaba daya na watsa su ya zama kawai shi ma yana neman na abin nan na cefa ne duniya kenan kira da take wa kanta a shi dai jumlar gaskiya ta faɗa fatar dai mun ɗauki darasi ina da saboda yanayin lokaci wancan bayanin na rasan albasar yana da ɗan tsawo sai dai mu dakata a nan sai mu tashi a da yake kala abu ubaida annaji wa alaikum assalam wa rahmatullah na oke akwai malam malam kuma yana asibiti da cikin na kyau daidai gwargwado ba muna addu'ar Allah mu dauki sarki ya bashi lafiya ya sa jinyar da ake yi ta zama kafara na ya ba shi lafiya da wuri mu kamar yadda aka saba kuma akwai gabobi na rayuwa da kowane mu yana da irin nashi da yake kefancewa don ya gana da mahalicin shi zai ba da fa'ida kwarai da gaske kowane mu ya sa shi ma da cikin addu'a irin waɗannan gabobi masu daraja kwarai da gaske kila cikin dare mutum ya tashi kila cikin daren nan za ka kammala wata hatima ta Qur'ani ko za ka karanta wani adabi na izu izu ko ka yi wani alkhairi ka fara samun wasu rai ka yayi wasu damuwa duka zai ba da fa'ida daidai gabar mutum ya tashi addu'a da sauran marasa lafiyar mu Allah mai sarki ba su lafiya a tsaye da mu fara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله